الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع بيع الثمر ولكن قبل أن نبدأ بالباب لا بد أن ننبه على ما حصل في درس الأمس التصحيح الأول تصحيح الآية كنا نقرأ من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى والصحيح من عمل صالحا من ذكر an gyara tun jiya ya shiga ciki to shi ke طيب والتنبيه الثاني الجملة الحالية التي اعترضت في جاءت في الآية وهو مؤمن تقول الواو واو الحال هو ضمير المنفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مؤمن خبر المبتدا وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر آخره فما عامل الرفع في المبتدا وما عامل الرفع في الخبر قالوا ورفعوا مبتدا بالابتداء ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر بالمبتدا المبتدا العامل فيه ابتداء بدء الكلام به والخبر العامل فيه المبتدا لذلك قالوا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع الخبر شيني مبتدا شنو شيء اي شيء خبر مفهوم وهذه الجمله حاليه قيد قيد وهو مؤمن معنى هل الايمان هو الاول او العمل الصالح هو الاول الايمان هو هو الاول اذا سبق الايمان العمل الصالح نفع العمل الصالح اما اذا لم يكن هناك ايمان فلا فائدة في هذا الأمل الصالح مفهوم معناه لا بد أن يسبق الإيمان الأمل الصالح ثم بعد ذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو أنثى أو أنثى معنى الدين الإسلامي لا يمنع المرأة من الأمل إنما أن يكون الأمل ماذا صالحا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن معنى ذلك الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من العمل إنما المريد المطلوب أن يكون العمل عملا صالحا أليس كذلك؟ وإذا كان الدين الإسلامي لم يمنعها من العمل وأن العمل لا بد له من التعليم معناه لم يمنعها من من الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة ولكن ماذا تفعل هذه المسكينة بعدما خرجت وتركت بيتها هل يمكن أن ترجع تجلس في البيت كمان تستطيع أن ترجع إلى البيت وتجلس كما تجلس من لم يكن قد خرجت من لم تكن قد خرجت آآ آآ wannan ba zai taɓa yiwuwa ba addinin musulunci ce wanda ya aiki aiki mai kyau na gari ko namiji ko mace akan haka shari'ar musulunci ba ta hana mace yin aiki ba ke abinda ake so aiki ya zama mai aiki salihan to wani aiki ne amalin salih in ya zama na bai hana ta aiki ba aiki kuma ba zai yi ba sai ai karatu to ma la yatimmu wajibu illa bihi ma'ana za ta yi karatun firamare ta yi sakandare duk babu damuwa akwai sauki a ciki to za ta yi jami'a kuma to firamare sakandare junior da senior tana sauki ana ana ana rike da ita to in ta shiga jami'a ta shiga wata duniya kuma kenan wadda take duniya wacce take da wahalar sha'ani ana fahimta kowa bar wannan maganar ana fahimtar maganar in ta shiga jami'a to nan ne ta shiga wata duniya kuma ke to ya za a yi da ita ya za a yi a kare ta dole ta yi karatu in ba ta yi karatu ba ya za a yi ta yi aiki in ka ce karta yi aiki karta yi karatu don karta yi aiki za ka jangolo kuma masifa gaba can in ta zo ta girma ta yi aure mijinta ya sake ta ko ya mutu ya barta da 'ya'ya ba kuma ka'ida dokar da ake kai da shekaru sittin saba'in baya ba 'yar da ta za ta rasa wanda zai kula da ita iyayenta na nan ko wuyayyenta na nan ko kawuninta na nan ko bafanninta na nan ba wanda zai kyale ta ta tafi yanzu duk suna nan yan uwa ma suna da hali amma shi su kyale ta ba ruwansu da ita saboda kowa ya zama dan boko matarsa ta hana ta yanke zumunci tsakanin shi da yan uwansa shi yasa kowa ke cikin wahala wannan miskini ya baiwar Allah ya za a yi da ya za ta yi abinda zaka ce mata shine ta zauna gida idan kuma ta ga uwarta ta zauna gida shekara 40 50 da ubansu ya mutu bai bar komai ba yanzu wata za ta tashi ta je tana wanke kwano ko tana sharar titi ta karbi abinci wanda za ta yadda ka sai kar ta yi karatu ta yadda da kai to ya za a yi da ita wannan al'amari ya tafi a fita lafiya to shine ai ya kasu kashi biyu ne lokacin da mata ke gida ba sa fita sai ka ce wa karna fi buyutikunna wannan ya zo daidai amma lokacin da kai ma waje ma ka hadu da ita kuma sai ka ce wa karna fi buyutikunna za ku fahimci juna to me za ka faɗa mata wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ila akhir al-aya to shi za za a tarbiyantar da su akai amma wai ta koma gida yanzu kana mata yare ne ba za ta fahimce ka ba ba za ku fahimci juna ba to ya ake yi ba yadda za a yi a ce ƴaƴan musulmi duk ƴaƴan musulmi fa duk sun lalace ba duk inda shakkiyanci ya kai wallahi akwai na kwarai duk inda shakiyanci ya kai shekaru kusan talatin da suka wuce ko ashirin da takwas ko da tara wata ya tana tafiya biyu ke nan na old site lokacin ba a koma can ba ma tana tafiya tana kamar kanta ya zautu ka ce ka je gida a ce ka je ka yi iskanci an kore ka in dauki kaina ba wannan dan iska ita kadai ke magana sai Allah ne halice ta wace ta ji ta ta faɗa wacce take amira a lokacin amira mss aka kira ta mai samu ne wannan lokacin masu ba da admission wani arne ne sai kin ba shi dare ɗaya sai baki admission wannan abin ya mata wahala tana tafiya kamar ta zauku in ka koma gida a ce kaje ka iskanci an kore ka in dauki kaina kuma ba wannan arne kuma wannan yar yar ina ce kasani yar kaduna ce wallahi yar kaduna ce kaduna ta fito ba bariki kenan ba kaduna ta fito amma bayan da ta kiyaye addininta tarbiyyarta eh tarbiyya ne ta kiyaye addininta shi yasa ba za a yi yake a ce dukka komai ya lalace ba na kwarai na nan inda yake kai ne baka san inda yake ba to ya za a yi a gyara musu waɗannan matsaloli to shine kowa ya tsaya yana kallo ya rasa yadda zai yi a gyara al'amurra saboda al'amuran su tafi mu dukka jiya kowa ya ji mamakin da ya ashe magani na hannunka kenan ka aje ka je kana neman magani inda babu shi zaka taba samun magani eh zaka taba samun magani ba zaka taba samun magani ba alaysa kazalik fala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan waye zai baka hayatan tayyiba saboda ɗan adam da kake gani ya kasance ne tsakanin mai gangan jiki da rai gangan jiki na da abin da yake bukata ranka na da abin da yake bukata gangan jiki duk ƙwararren likita in ya sani ya auna ya auna ya ce a shiga wajen iska a sha ruwa a ci mene a yi magani sai gangan jiki ya samu lafiya to amma ranka fa zuciyar ka fa waye zai magance maka shi annabawan Allah da manzannansa kadai Allah ya baiwa wannan sai ka bi hanyar manzon Allah kadai za ka samu tsarki na zuciya da tsabtata da kwanciyar hankali har addinin musulunci ma in kan hayi in ba sunnar manzon Allah ka bi ba wallahi zuciyarka ba za ta tsarkaka ba gashi nan duk ana gani ta hanyar bid'a ba abinda zai gyara zuciya wallahi sai ta hanyar sunna tare da cewa kana musulunci kana komai da komai amma sai ka bi hanyar sai ka sai ka kauce hanyar sunna ma'ana haddin hanyar sunna shine mai manzon Allah ya ce na yi a nan sallallahu alaihi wasallama to shi kenan shine ka bi hanyar sunna kenan amma in ka kauce ka bid'a duk sunna sakan ɗaya na sunna ya fi awa ɗari na bid'a fa karkake zuciya da samun lada don abubuwan da kake yi din nan ba kai za ka ba kanka lada ba ba kawun ka zai baka lada ba ba baffan ka zai baka lada ba waye zai rubuta man to shi akwai abin da aka ce mishi ba ruwan shi da kai ko wane ne abin da aka ce mishi yayi shi zai an fahimta to in muna so mu yi gyara ta wace hanya za mu bi eh ta ina za mu biyu kowa ya fara da kansa ya fara da mai da cin tuwo da mai sa'ala sa'ilu kaga mantuwa ake suratul ma'arij alaysa kadhalik saboda ka san Allah da ya halicci dan adam ga abin da ya faɗa ko abinda Allah ya ce ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim innal insana khuliqa halu'a Allah ya ce tabbas lallai da'i wannan dan adam da ka gani Allah ya halicce shi yana da wata sifa lalatacciyar sifa ba ta da kyau sifatul hala ina ma ran sifatul hala duk abin da za a fassara wannan sifa da ita ba zai kai abin da Allah ya faɗa ba to shine ina ma ran sifatul hala idza massahu sharru jazu'an wa idza massahu alkhairu manu'an ka duba duk ƴan siyasan da kake mu'amala da su ko duk ƴan kasuwar da kake mu'amala da su suna shige wannan aya iza masahu sharru in yin abin da baya so ya faru ba shi da karfin haji ba zai hakuri ba sai ya rikice ya je wajen tsafi ya je wajen sihiri ya je kafirci ya je wajen kaza da kaza da kaza ba inda ba zai shiga ba saboda wai ya samu abin da yake so to haka sifarsa take matukan bai sai in ya shigo clinic sun ya shigo asibiti sun ya shigo pharmacy an ba shi magunguna guda takwas to daga nan zai samu lafiya in ba haka ba Allah ya tabbatar masa da cewa haka haka sifarsa take ka zabe shi don ya kana son shi ka zabe ta don kana son ta baya warware maka komai baya gyara maka komai sai dai kare rikita maka lissafi saboda dan adam ne mutum ne ka zaba shi kuma mutumin nan da ka zaba ga abin da Allah ya faɗa game da shi kulika halu'an idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu manu'an ba shi da hakuri in masifa ta zo in ya samu dukiya kuma ko mulki baya so ya ba kowa da nashi sai matar su ƴaƴansa haka yakan faru yakan faru yakan faru ana gani to sai Allah madaukakin sarki ya togace yace illal musalli sai ka ja layi ɗaya ke illal musallina sai masu sallah allazina hum ala salatihim da'imuna diman wa abadan sai ana kiyaye sallah da rukunanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta allazina hum ala salatihim da'imuna nawa kenan wallazina fi wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum ajalai wallazina fi amwalihim amwalihim yace haƙƙun ma'alum dukiyarka da kai noma ko ka gada wajen iyayenka ko kai sana'a ko ka tara aka ce akwai haƙƙi da za ka ba talakawa sai ka je kuma ka sace dukiyar talakawa sai ka je kuma ka kwashi dukiyar talakawa wanda zai tara kuɗi sana'arsa ya yi noma ya yi sana'a ya yi kasuwanci tara kuɗi shekara ta kai ya ce da zakka ya ce ina talakawa a basu don Allah zai ɗora hannunsa akan dukiyar al'umma zai ɗebi dukiyar al'umma ya bar su cikin wahala cikin yunwa cikin talauci to sifa kenan hakkun ma'alumun aka ce haƙƙi sananne wanda yake zakka kenan so da yawa in imamu suyuti na tafiya wa ubbira bil haqq li raf'il minna ila mana haqqun ma'lum in ka ba mutum abu kyauta za ka yi masa gori amma ka ba shi hakki in ka ba mutum abu kyauta za ka yi masa gori amma funan ba ne zai maka aiki ko mai aiki wutar lantarki zai maka aiki ko magini ya maka aiki da maka ɗau kudin shi ka ba shi to gorin mai ko za ka yi mishi shine haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrumi hakkun ma'alumin isra'il wal ma'arumi da wanda ya kasa kuri zo yana tambaya da wanda ke karfin hali yana gida a bi shi a neme shi a bashi haka umar bin abdulaziz zai fada lokacin da ya zama khalifa a je kada a bar ma mutum bukata ta zo ta same shi biyu yana neman hakkinsa a'a a bi shi a neme shi a bashi wata rana cikin wayansu cikin salaf yana zaune gida da matarsa da komai sai wani ya zo yana roƙo yana kwakwasa kofa yana bara sai ya tashi ya shiga ya ɗauki kuɗi ɗauki abinci da komai sai je kai ya bashi da ya zawo shi ko sai yana kuka matarsa ce me ya faru abin da yake nema ka bashi to me kuma ya same ta yace kukan da nake yi da na kyale shi har ya zo yana nema ban nemi shi na bashi abin shi yace abin da ya tayar min hankali للسائل والمحروم sa'annan kuma ce me wallazina yusaddiquna biyawmiddin waɗanda suke gaskata ranar tashin alkiyama duk siyasar da muke ciki kasuwancin da muke ciki rayuwar da muke ciki ba ita kenan ba akwai akwai rayuwar da za ta zo bayan wannan rayuwa ranar tashin alkiyama rannan ko ba mai mallakar komai duk abin da Allah ya mallaka ma bayan sa a duniya ya rike ya karbe abin sa kowa zai tafi tsirara ko yadda uwarsa ta haife shi tufar da zaka sa ma baka mallaka ina gida ina mulki ina kujera ina motoci masu tsada wallazina yusaddiquna bi yawmiddin waɗanda suka gaskata cewa wannan rayuwar ba ita ce nan ba akwai rayuwa ta biyu ranar tashin alkiyama don Allah za su saki rai suna abin da su ga dama za su ci dukiyar al'umma za su sa ido suna kallo al'umma na mutuwa suna jin yunwa a kwace filin wannan a kwace gonar da a ko kwace wallahi ba su gaskata ranar tashin alkiyama ba in sun gaskata wallahi ba za su ba za su yi kansu wannan gangaci da sakanci ba saboda abu ne da zai zo tabbas kuma Allah zai tsayar da kowa ya masa hisabi wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun saboda suna jin tsoron da waɗanda ke jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki in kana jin tsoron azabar Allah madaukakin sarki ba za ka saki rai kai zalunci ba ko ɗaya saboda me saboda Allah ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum fala tazalimu وما ربك بظلام إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون duk ayoyi da hadisan suna nuna cewa baicin shirka babu abin da Allah ya tsana yake kamar zalunci bayan shirka babu wata tabi'a babu wani abin da Allah yake kamar zalunci yasa ayat alqur'ani zai ya ibadi inni hadithul qudsi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد جنك جاي كرجاء ga Allah ba son zalunci to me yasa aka kafa rayuwa akan zalunci me yasa aka kafa rayuwa akan zalunci kasuwanci ne akan zalunci siyasa ce mu'amala ce duk wata mu'amala komai kan zalunci ake kafa shi yaushe za a taba zama lafiya yaushe za a samu kwanciyar hankali a cikin rayuwa duk dabarar da aka yi da duk abin da za ka yi sai kaga an tashi hankali nan bambu ya tashi mutane sun mutu an je ana kashe kashe kaga ana ta kashe kashe ba ma'ana ba a rasa menene sababi a rasa menene sababi ba za ka iya fahimtar menene sababi ba ba haka bane ba wannan ya kashe kaza wannan ya kashe kaza wannan ya sa'an nan masifa kuma ta mutane ina zaune ne bugun malamin suna na wani kaza daga abuja nake dan Allah malam ka ji labarin abin da ya faru wannan sati ko sati da ya shige na ce menene ai ka ji wata mata ta kashe mijinta ban ce eh na ji ban ce ban ji ba ban ji ba to akwai uban yaron daga uban yaro sai yar da suka haifa wata takwas wake da haƙƙin yafiya a cikin wannan matsalar kai wake da haƙƙin yafiya na ce magana na kotu kuma kana tambaya magana na kotu kuma kana tambaya wake da haƙƙin yafiya wai ai uban yaro ne ce ya yafi ka ji fitina ku wai yana tambaya ne ji in yar na da haƙƙi ita ma cikin jinin na ce to watan ta takwas sai an jira kasan dokar najeriya sai ta kai shekara goma sha takwas tukun da zan to sai a jira ta zai ta kai shekara goma sha takwas kenan in za ta yafiya ko za ta nemi jinin ubanta wajen uwarta wata irin rayuwa ke kaji kasina ana yi kaji menene yare menene zamfara gashi nan kullum gashi nan Kano gashi nan ko'ina har Abuja kanta yanzu kowa tsoro yake ji me yake ba mutane tsoro sakamakon wa'annan zalunci da ake ba zai taba yiwuwa Allah ya hana abu ka zo kayi kayi gadara kayi kuma ka fi karfin Allah ba a kana cutar da kanka ne inna azaba rabbihim ghayru ma'munin والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم lifurujihim hafizuna to bature da kaje wajen shi kana neman magani din shi ya yarda da auren jinsi namiji ya aure namiji mace ta aure mace don Allah ba yana da hankali ke ko dabba za ta yi wannan kai kuma kace yana da hankali shine mai komai da komai saboda ya ɗauki damar wani lokaci duniyar nan ta zauna hannun musulmai fa shekara dubu rayuwa tana tafiya lafiya lafiya lokacin ba nukiliya ba abinda takobi ne sai dan bindiga karkara ma haka ba ba kera komai ba lokacin to sai suka dauki dama suka je suka koyi suna ta kere kere su suna jefa musulmai shikiyanci sai suka je suka kere sai da suka yi kere kere suka yi karfi cikin tattalin arziki cikin makamai cikin kaza kaza kaza kaza to shine suka tsaya suna tilasta duniya ta bi abin da suke so shi yasa kai kai ma ka tashi ka tarar da cewa kowa ya sheka yana zuwa wajen su sai abin da suka faɗa ga abu a hannunka an baka sai kai sai ka take wannan baka yarda da wannan ba baka amince da wannan ba dan Allah in imanin mu da ƙarfi yadda imani aka ce ayi imani wanda Allah ya ce mishi fala nuhiyannahu hayatan tayyiba zai shika kuma je wajen wani wuri yana neman hayata tsayiba eh zai shika je wani wuri yana neman hayata tsayiba ina zai nema to karabu da Allah tijini Allah nasullah fa ansahum anfusahum nasullah fa ansahum anfusahum tarakullah sai Allah ya sa suka manta da abinda zai musu amfani ma sai su manta da shi ba za ka taba ja da Allah ba ka ci nasara ba ko na'am illa ala azwajihim wanda ke katange kansu ba fasikanci ba zina ba liwati ba komai illa ala azwajihim sai dai matansu kadai aw ma malakat aymanuhum ko kuwa bayan su kwarkwarorin su kenan ko fa innahum ghairu malumina akan matansu da kwarkwarorin su ba za a zarge su daidai suka yi in suka sadu da su faman yattaqa wara'a zalika fa ulaika humul aduna wanda ya bar matarsa ya bar kwarkwararsa yaje yana neman wani abu wani wuri fa ulaika humul aduna sune waɗanda suke keta haddi sune ɗan ta'adda wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una waɗanda suke li amanatihim in an ba su amana suna kiyaye amana in sun yi alkawari suna kiyaye alkawari ina mana in an ba su amana kai ka fito kace za ka iya ku zabe ni aka zabe ka aka danka chairman local government a hannunka ko state ka a hannunka to dole ka kiyaye wannan amanar da aka danka a hannunka a lokacin da kake zaune kai kadai ba a dora ka kan kujerar state ɗinka ko local government ɗinka ba kai Allah zai ma hisabi ne kanka da matanka da ƴaƴanka dan me ka takura ma matanka da ƴaƴanka dan me baka yalwata musu ba kana da hali amma har ka ce za ka iya aka naɗa ka shugaban ƙasa gwamna chairman na state mana na unguwa kansila na menene da menene aka ɗora ka aka baka dama za ka sarrafa mutane da kake so to duk sun zama iyalanka kenan duk sun zama iyalanka kenan haka wani ce ya manzo Allah a naɗa ni mana a bani kansila mana kun yace a a ba za ka iya ba fa farko ba ce inna la nutiya man talabaha ba za mu ba wanda ya nema ba wanda ya nema aka bashi ba zai iya tafiyar da shi ba wani kuma yace a'a kana da raunin zuciya abu ne akwai hasara da tabewa ranar lahira da kunya sai wanda ya iya bada ya bashi haƙƙinsa wallazina hum li amanatihim wa ahadihim ra'una waɗanda ke kiyaye amana amanonin da aka danka a hannunsu da kuma alkawuran da suka ɗauka suna kiyayewa ba wai kai kai alkawari sai kai ka ci abinci talaka ka su kwanan yunwa kuma ga dukiya a kasa ya aka yi ka kwashe ka kai kasan waje ko ka je ka gina kanka ka bar mutane cikin wahala wallahi tallahi sai an tsaya ayi ayi hisabi wallazina hum bi shahadatihim qa'imuna waɗanda in an kira su in shaida gaban alkali sai su tsaya tsakaninsu da Allah su yi gaskiya والذين هم على صلاتهم يحافظون على صلواتهم على صلاتهم على صلاتهم هنا على صلاتهم haka ne na ku ala salawatihim ai wawu din nan da kake gani salatihim ne ba a ce salawatihim warshu ne a warshu yake hannun shi to maliki ya ga malikanci ga warshu ga malikanci ga malikiyaci ga warshi mara ba alamar canji kenan sai ce me ula'ika al'ishara tarji'u ila man ila ayin ula'ika eh eh duk waɗannan sifofi guda takwas في جنات غدانا في جنات غدان تقص في جنات مكرمون وأن الله زي ساسو cikin aljanna a girmama su ranar lahira ke girman da daɗin da za ka ji girmama ka da za a yafi girman da ka samu a duniya don aya cewa wa iza ra'aita samma رأيت نعيما وملكا كبيرا إن آية تتي نعيما وملكا كبيرا على آخرة كما مسألة كارك an fahimci waɗannan ayoyin shi ake cewa leadership requirement ke an fahimta ba na abubuwan da ake nema ma shugaba ke na ka zaɓe shi shi za ka ba ɗarka ya aura shi za ka zabe shi zama kansula shi za ka zabe shi zama chairman na local government shi za ka zabe shi ya zama gwamna shi za ka zabe shi ya zama sanata shi za ka zabe shi ya zama majalisa shi za ka zabe shi ya zama menene da menene da menene baki daya abubuwan da ake nema kenan eh sun dawo ina kai ka kai su balle ka dawo da su
صدق الله العظيم
to abinda ake nema kenan fa in ba haka ba wallahi tallahi wannan hali da ake ciki na wahala na tashin hankali sai addu'a sai addu'a an ga dai abubuwan da ake nema mutum yadda ake son ka zama kenan kai su kake hange kake cewa sai sun dawo kai kuma gidanku sai a ce ma kai ma sai ka dawo watakila kana takura mata kana takura ma 'ya'yanka a kira makotanka a tambaye su ya kake je su ce ai shi ma sai ya dawo ba ka bane ba shi sa ba ba za ka hange waɗansu bane ba ka gyara kanka kai waɗannan da kake hange din sakacin da aka samu kenan da wannan ya gyaru an gyara wannan an gyara wannan an tarbiyyantar da wannan sai suka tashi suka samu wannan kujerar da tarbiyyar za su ba za a samu wannan hayanin da ake ciki ba an fahimta da sai aka je aka yi firamare aka yi sakandare aka yi boko aka yi komai da komai sai bature ya zamo shi ne a ala shi ke sama a duniya sai kowa ya sheka ɗabi'ar turawa iliminsu hankalinsu kwakwalwarsu tunaninsu da shi ake aiki to bature yana da haramin ne da haram to shi ne ya gaga wa'annan kowa zai tashi musulmi ne aka haife shi wallahi wani da ya girma aka ba shi zaɓi ya zaɓi musulunci da haranci wallahi kafirci zai zaɓa musulunci ya takura mishi eh eh to ka'ida kuma addinin musulunci yana son daidai ne ɗari bisa ɗari in ba a samu ɗari bisa ɗari ba sai a dawo in tamanin bisa ɗari aka samu ya yi ko a bar ya koma goma bisa ɗari tamanin bisa ɗari ya yi saba'in bisa ɗari ya yi hamsin bisa ɗari ya yi duk yadda aka rage duk yadda aka yi aka rage ɓarna abin da addinin musulunci ke bukata ke ai mun sha ba ku misali ko ko an manta misalai ne akwai fagen jihadi daban akwai fagen da'awa daban in baka kiyaye su ba sai ka hada wannan ka kawo wannan ka kawo wannan shi kuma ya rikice maka a wajen jihadi aka ce jahilin kufara wal munafiqina wajen me kenan jihadi wajen da'awa kuma fa faƙula lahu la'allahu waye ya aka ce a ce masa ƙaunin laina mai fir'auna ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la ba haka ya fada ba amma duk da shi Allah ya ce faƙula lahu ƙaunin laina eh me ya yi tsagawa yace ana ma alimtu lakum min ilahin ghairi yanzu kuma yace ana rabbukumul a'la fa akhadhahu Allah nakala al-akhirati wal ula inna fi zalika abadan ma kanu sabiqi bas ba a tsere ma Allah madaukakin sarki mun kawo wannan misali tun muna cikin Buhari ne ko cikin menene muka ce dole sai ai la'akari da al'amura yanzu duk 'yan sandan da ke cikin Kano mafi yawanci su ba arna bane ba ba shan giya suke ba ba barna suke ba sai a ce shi kenan tun da arna ne suna barna suna kaza a ɗebe su duk bakin titi ba kowa a rayu kano sati ɗaya a gari awa ɗaya ma ba zai ba a shi suna da akwai mai matsala eh eh ma'ana suna nan ɗin yana rage wayansu abubuwa ya da ce ai arna ne ai kafirai ne ai suna shan giya ai suna cin birayim ai suna karba kuɗi shikenan yau a ɗebe su dukkan hanya ba a son su shikenan sai a zauna kano lafiya sati ɗaya da wahala da wahala farko ne wa ba sai an rufe wa ba ba wanda za ki buɗe kagunsa dan su fa maka sai an rufe su duk wajen kasuwanni duk kasuwanni sai an rufe akwai da duk yasa za ta tsira lafiya kalau to ashe samuwansu kasancewar suna nan din yana da amfani ko ba shi da amfani to abinda addinin musulunci yake so kenan abinda addinin musulunci yake so kenan a samu maslaha 100 bisa 100 in ba a samu ba sai 80 bisa 100 ba za a bar 80 a je 10 ko 3 bisa 100 ba ana duk yadda aka yi aka rage barna to yana da amfani kenan an fahimta to bambanta tsakanin ɓangaren jihadi da ɓangaren da'awa to shine sai ka ɗaiko wannan matsalar ka saka nan ka ɗebo wancan ka saka can to sai aka kasa fahimtar juna komai ya rikice ma mutane an fahimta fa ila imam dar al hijra imam malik ibn anas al asbahi babu jami'i bayni samar bai'i samar yace babin da yazo na bayani cinikin amfanin gona ko bishiyoyi ya'yan itace qala malikun imam malik yace man ishtara samaran min nakhlin musammati duk wanda ya wanda ya sayi amfanin gona na bino ko inabi ko menene min nakhlin musammat ay min nakhlin muayyana wannan bishiyar aka nuna ta da wannan bishiyar bishiyar nan ita ce na sai amfanin da ke cikinta au ha'itin musamma ko ko gona wacce take wannan gonanka da ke wudin ba gonaki kana da gonaki ko ina amma gonarka kaza aka ayyana au labanan min ganamin ko ya sai nono madara daga timakai to wannan matsalar imamu malik ya ce za a iya sai madara na cikin nono saboda larurar amma malamai baki daya imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa suka ce ba za a sai madara a cikin a cikin nonon abin ba shi an matsa an tatso an auna an ganta shi an auna an fahimta eh ai komai da yadda ake sayar da shi zaka ji ya faɗa innahu la ba'sa bi zalika imam malik yace babu laifi akan haka saboda me ya kawo sharti idza kana yukhadhu ajilan yashra'u al-mushtari fi akhdhihi 'inda nafyi az-zaman yace in za a yi karba a lokacin da ma'ana idza kana yukhadhu ajilan za a karba da gaggawa ma'ana abinda ka saya din ya kusa ya kusa ya kai manzo Allah ya hana a sai abu sai in ya rika ya kusa yayi karfi shine ce sai in ya kai wannan lokacin sa'annan kuma za ka yi ɗaukan abinka inda dafihi astaman lokacin da za ka ba da kuɗi za ka yi ɗaukan a kayan ka tafi wa inna ma masalu zalika ai masalu shira'i sabaratin min nakhali misali kwatankwacin san ƴaƴan bishiya akan bishiya shine imamu malik ya kawo misali yana kawo misalai ne dangane da halin da ya kasance a zamaninsa bi manzilati rawiyati zaiti ya ce ka kwatankwacin salka ko mazubi ko roba ko bokiti ko menene na mai yabta'u min rajulun bi dinarin aw dinaraini ka je ka sai wannan mai da ke cikin salka ko kuwa mazubin dinari ne ko dinari biyu wa yuti zabahu ka biya shi kuɗin sa wa yashtaritu alaihi an yakila lahu minha wannan man da ke cikin salka ko roba ko menene ko durowa na su yi kuɗi kaza gashi na baka amma zan ta zuwa ina ɗaukar kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ko wa yashtaritu alaihi an yakila lahu minha yace kai ka a auna mini daga ciki yau in zo a auna gobe in zo a auna har abin da na saya ya kare fa hadha la basa bihi yace imam malik yace babu laifi fa in shaqqat ar-rawiya sai ce to salkar ko duruwa ko robar ko ana cikin aunawa sai ta, ta, ta huje wai barki man da ke ciki duk ya zuba faza haba zai duha man da ke ciki sai ya tsiyaye ya gudu ya zuba falaisa lil mubtai illa zahabu wanda ya saya shi a biya shi kudinsa in ya ɗebi wani sai a yi lissafi daga inda ya ɗeba ya tsaya da abinda ya rasa to sai a yi lissafi a biya shi abin da ya rasa ɗin ya sai man duro ma ya sai man naira dubu goma ya ce zai ta zuwa kullum ana auna mishi kafin a auna a kai karshe sai sai sarkar ta kece ko ta huje ko ko robar ta huje sai man da ke cikin tsiyaye to sai a yi lissafi sai a yi lissafi ka sai man dubu goma ana auna maka an auna maka ya kai na dubu bakwai sai ya zube to sai shari'a sarkin kasuwa alkalin kasuwa ya ce to tunda abin ya zube sai a maidan mishi naira dubu uku shi ba za a karbi dubu goma duka ba wala ya kuru bai rawa bai ba kaso ba ciniki tsakanin su in bai dauki komai ba in ya dauki rabi sai a biya shi sauran rabin ba zai tafi da hasara ba qala malikun imam malik ya ce wa amma kullu shay'in kana hadiran yustara ala wajhihi yace duk abin da yake halal shi nan gabanka yustara za a saya ala wajhihi yadda ya kamata yadda ake cinikin shi ala wajhihi babban magana yace yadda ake cinikin shi madara ya ake cinikin ta za a saya awo a tasa sannan a auna abu kaza ya ake cinikinsa abu kaza ya ake cinikinsa yadda ka'idarsa yake a cikin ciniki haka aka saya misalul labani idza hudiba yace kamar nono in madara in aka tatso والرطب yustajna haka kuma sabon dabino in aka tsinko tukunna za a zo a yi ciniki sai ya kuzul mubda'u yawman bi yawmin sai wanda ya saya din yana zuwa yana ɗeba a hankali a hankali har adadin da ya saya ya kare fala ba'sa bihi yace babu laifi fa in faniya qabla an yasawfi al-mushtari mashtara in abin ya kare kafin a kai adadin da ka saya ka ba da kuɗi ɗin radda alayhi ba'iku min zahabihi wanda ya sayar maka ɗin sai ce to ka sai dubu goma ka zo kana ɗaya ba gashi an kai dubu bakwai abin ya ƙare to sai a maidan maka dubu uku dole bi hisabi ma baqiya lahu ko a maidan mishi kuɗinsa ko ko su yi sulhu shi da wanda ya sai abin wajen shi yanzu na saya dubu goma gashi na ɗebi na dubu bakwai sa'an nan abin ya ƙare to kaga na biyo ka dubu uku kenan ko ka biya ni dubu uku na ko mu yi sulhu cikin kadarorin da kake da shi in ɗauki wani abu da ya daidai da dubu uku ana fahimta aw ya kuza minhu al-mushtari sil'atan bima baqiya lahu yatara yatara bayani alaiha wa la yufariquhu hatta ya'khudha kada su ya rabu da shi sai in ya ɗauki abinsa saboda kar a samu riban nasi'a kira fa in faraqahu in yi suka rabu da shi fa inna zalika makruhun wa haka bai halatta ba haramun ne li'annahu yadkhuluhu ad-dayn bid-dayn ai in aka yi haka an shiga cikin ciniki cinikin bashi da bashi manzo Allah kuma ya hana al-kali bil kali ad-dayn bid-dayn ina ma na cinikin dayn bid-dayn da ya zo ya ɗebi man na naira dubu biyar sai man ya ƙare an biyo shi nawa kenan dubu biyar to ba shi da dubu biyar ɗin to ya za a yi za ka biya da abin dubu biyar ɗin to shi kuma yana da wani abin dubu biyar kadara da ya saya kuma bashi zai ɗauko ya biya bashi da bashi to shi ne addairu biddaini kenan an hana wannan duk abin da shari'a ta hana akwai abin da yasa da hana duk wahalhalun da ake ciki fa yanzu shine bashi aman wannan a bani bashi wannan ya ɗebi wannan wannan aka rikita komai kowa ya kasa jin daɗin rayuwa an fahimta wa kanna wa kannaha anil wa kannuhiya anil kali bil kali shine al kali bil kali addaiba bil daini kenan fa in waqa'a fi bai'ihima ajalun fa innahu makruh in ya ce to je ka bayan sati ɗaya ka zo ko bayan kwana uku gobe ya ce haramun ne a take zai bashi dukiyarsa wala ya hillu fihi ta'khirun wala nafira bai halatta ba a jinkirta ko a yi tsokaci nan da nan za a biya shi haƙƙinsa wala ya suluhu illa bi sifatin ma'aluma abin ba cinikin ba zai yiwu ba sai in an san sifan abin ma'aluma gona mai kaza ko mota mai irin kaza ko kaza kaza kaza sifa ma'aluma ila ajalin musamma zuwa kwana bakwai zuwa sati biyu ciniki kenan zan sayar maka mota kaza mai kaza ko gida kaza ko gona kaza a ba da sifan gashi ya ganta sifan zuwa lokaci kaza to sifan abin da za a saya an san sifar kuma lokacin da za a biya an sani to babu gharar kenan an fahimta فيضمن ذلك البائع للمبتاع ولا يسمي ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها akwai rikici ciki kenan in aka yi ba a bayyana ba wala yusamma zalika fi ha'itin bi ainihi wala fi gharami bi a'yaniha abinda imamu malik ya faɗa kenan kawo sai in an dawo kuma sai a yi bayani a ci gaba insha Allah wannan mu wata maliku ba littafi da za ta karanta irin masallaci haka ko kuwa wurin a'a littafi ne da za a karanta su a cikin natsuwa in an karanta shekara uku a dakata saboda in aka je maganganun kwakwalwa ta cika duk abin da za a faɗa ko zubarwa za ta yi haka ne to manzon Allah ya hana a yi cinikin amfanin gona sai in yayi mai babu wani bayani ka je ka shiga cikin abin da ya fi karfin ka ne kai kayan musu fatawa ba ka da iko da alkalin kasuwa ne ko alkalin gona ko alkali ko sarki ko ya aika sa'i ya sai zartar da hukunci za su kiya amma ba ka da iko a kansu sai ka je ka hana su abin da ransu ke so dole ku za a fahimci juna اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم